الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين بياك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا بيو ديدي قوة الربيع الثاني shekara 1444 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina 1444 kuma sannan cikin baka yau ranar 27 daidai ga watan 10 watan Oktoba 2022 duk karanta wannan addu'a Allahumma sallimna من الأيوب وجنبنا الوقوع في الذنوب وهب لنا أعمالا هي عندك من المرغوب يا علام الغيوب وساكي اللهم سلمنا من العيوب وجنبنا الوقوع في الذنوب وهب لنا أعمالا هي عندك من المرغوب يا علام الغيوب ويهدتي اللهم سلمنا من العيوب وجنبنا الوقوع في الذنوب وهب لنا أعمالا هي عندك من المرغوب يا علام الغيوب ما وندي هذا شيء كساك فدي اللهم سلمنا من العيوب وجنبنا الوقوع في الذنوب وهب لنا من الأعمال لا وهب لنا أعمالا هي عندك من المرغوب يا علام الغيوب ma'ana Allah ka kubutar da mu daga dukkanin aibi ka kare mu daga fada zunubai yi mana baiwar ayyukan da dama a wurinka kana kwaɗayin a yi su ya masanin abin da ke fake kullum ka dinga yi Allah wato in ka so ka ce barkwanci shi ya cancanta yau kai wa mutum barkwanci ma wa ya cancanci kirari wa ke da abin bayarwa mu rike addu'a Allah ka amsa mana addu'o'inmu yau majalisunmu na arba'in da biyu kenan yau za mu ɗan taɓo tsarinmu na manhajin tafsil mun kuma ba mu taɓa ba ko? sau la'alla ba za mu karanta hadisai da yawa ba sai dai kafin haka ina da wasu ɗan tsokace-tsokace wanda wata ƙilƙila sai dai a wajen hudu ba gobe na ambace su a gurguje tsokaci ne kan labarin da muka samu wai za a canza kudin najeriya ko lura wai za a canza musa fasali ba sani ba ko 'yan ɗari ko 'yan dubu ne haka dai aka ce da ɗari biyar hada dubu ɗaya yawwa to abinda nake so na ja hankalinmu a kai tambayar shi ne menene makasudin canzawar kuma mai cece manufar menene kuma dalilin muna tambayin ne saboda an yi a baya saboda tsabar gaba da musulunci kawai arnan ƙasar nan saboda sun rena hankalinmu mu kuma zama su susaye dan boko in ya samu mulki abin da ya dame shi kawai abin da zai samu kudin alayyahu ba sa wakiltan addininmu da aka sai su yi wani abu kaɗan su jiya reaction ɗinku in kun yi su sake yi aikin zamanin tsohon gonan babban banki wanda gonan anambra ne a yanzu suludo suka yi haka ai abinda ke damunsu wai akwai arabic a cikin kudin najeriya arabic so karka ce wannan abu ne da ba a magana a dole mu dinga magana kan da shafe mu saboda tsabar gabansu da addini sun kasa fahimtar ba ma larabci ba ne an gane ko rubutun ajami ne an yi amfani da haruffan larabci ne domin iyar da sako ga bahaushen da baya jin turanci to dole ne turanci? turancin dole ne amma ya san kudin shi dole ne waɗanda suke da wayo cikinku sun san da kudinmu ana kinsa fam ɗaya haka a rubuce haka ne fam ɗaya da rubutun ajami lokacin da tura suka ba da mulkin mallaka cewa suka yi za mu bar ƙasan nan kowa ya kawo wani abu na rubutu da za a bari a kudin ƙasa don ya nuna kuna da kalca irin taku inyamurai da sauran kafirai sai suka kawo bakin boko suka ce mu muka koya muku wannan we taught you this su ko 'yan arewa musulmi sun kawo mana rutun aji ba mu koya musu ba kakannin suka koya musu wannan shine sirrin wanzar da rubutun ajami a takardar kudinmu tonan tarihin ne ke kona musu rai suka kawar da shi lokacin suludo tunda sun ga kun yi shuru ba ku ce ƙalaba za su kuma sake yi kuma ai mun samu da suka zama gononin babban banki me suka yi a lokacin da suka samu damar reversin wancan sakacin da aka yi to haka muke fa ni na san a lokacin sai da aka kira suludo da ni da marigayi a damu ciroma Allah ji kanshi a abuja mu zauna suludon bai zo ba mu tambaye shi me dalilin abin da kuka yi sai ga wani dan mugaci a ai tsari wani irin tsari ba daga an tsara ka aka kishin addininka shekara 23 yau an yi interview da ni a AIT a Lagos a Lambado AIT mai gabatar da shirin ta ce da ni and now you are islamizing our Nigerian currency na ce how gashi na makona musuluntar da kudinmu na ce kamar da ayin arabic arabic na ce look at you wai ga ga larabci nan a rubutunku na ce kin gaba larabci ba ne wannan muna kiransa ajami in biki sani baki sani hausawan da ba sa iya karanta turanci don haka sai aka ɗauko haruffan larabci aka rubuta musu ajami naira guda naira don kar aje a cuce su ba 'yan ƙasa ba ne ba su da cancantar a ba su information kin ce arabic saboda biki sani ba yanzu na ɗauki haruffan boko na rubuta takarda zuwa ga wani turanci ne ko hausa to ki bici gane ba na ce amma saboda tsabar ƙeta da ke zuciyarku na ce to in wannan yana nufin an musuluntar da kuɗi to ai bakin boko yana wakiltar kiristanci ne wanne fi yawa a cikin kuɗin namu they look at you talking you don't even talking about it wannan 20 wajen shekara kusan 25 kenan wata rana hau jirgi daga yau da zanzo kano kun san abin da ya faru lokacin da aka canza kudin aka aka cir bakin boko bakin arabiya kai sai naga a cikin jirgin wani ya rubuta a cikin jarida sai ya nuna sabuwar naira sai ce our new our born again naira kun san kalmar born again ba ku san born again ba kalma ce ta coci kalimatun kanasiyya tabshiriya is an evangelical term our newborn again naira haka muke zaune muke zaune kawai to muna son mu san dalilin wannan abu din saboda tsabar ga tun ai matsalar su shine ba su da komai a addinin aiki kuka ba su ai komai na ku su yaƙe shi da suna da abin da littafin su ya karantar da su na sanin rayuwa ba su bata lokaci ma ba bata lokaci akan wannan ai shi yasa sai su aro masu suna na musulmi da sauransu misali amma in ba haka ba menene dalilin wai canza kudin kuma me dalilin wai ainihin shugabanni su rattaba hannu shike abin ya riga ya wuce ina wakiltan addinin kuke ba so suka zabe ku musulmi ne wannan cin amanan mu ne gaskiyar magana dalmi magana akan abin da shan haƙƙin mu ku tsare haƙoƙin al'umma kuna wakiltan mutane musulmi da sunan kuna wakilci a ringa yi mana hawan kawara sai ku dinga kyalewa to zama lafiya lafiyo haka lafiya take a taba addini sun la'allaka ce a wani dalili ne ake yi wani regulatory measure ake dauka financial ethics duka ta turancin ka ne amma me dalilin cire wannan ainihin haruffa shi ba haushe ba shi da haƙi kenan dole sai ya iya turancin turancin dole ne kirista ɗan masar ɗan coptic church in ya ce nasrun min Allah shi auren shi ya yi daidai amma saboda tsabar bakin ciki ya kamata a cire wannan daga logo na nda a najeriya saboda yau musulunci ake ba su da komai illa komai musulunci a yaƙe shi blindly duniyar ilimi da fahimta ba a haka to kun dai ji bayanai zuwa gare ku waɗanda kuke da alhaki mu dai haƙƙin mu gaya muku ko ku ɗauka ko ku yi dariya dariyar ku ta zam kuka gaba da nadamar mai ƙin gaskiya wannan shine tsokace ɗaya cikin tsokace guda hudu ba zan kawo sauran ba saboda mu samu dama mu karanta abin da muke so me kike so ka ce
ya fara tafiyan a kai ya fara tafiya wajen sarkin musulmi a wajen sarkin musulmi ke bayanin cewa lokacin da ya sa saboda yawancin musulmai a arewa ba su da fahimtar boko amma yanzu sun samu ilimi na boko saboda haka za a cire sarkin musulmi ya fara fahalo mata To, in dai har kamar da kace sarkin musulmi ne ya fara ba da dama ashe su- shi abin da ya ce lokacin da suludu zai yi haka sai da ya je gun sarkin musulmi kamar da ka faɗa ya ce ai abin da ya sa aka sa wannan a lokacin hausawa ba su da ilimi ne na boko yanzu suna da ilimin saboda kai sarkin musulmi ya sa halimai kuma aka faɗa a to kenan an wakilce mu kenan in dai har haka ne fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ai wannan symbol ne ramzi ne na cewa kasar nan akwai musulmi da kirista ba magana an fahimta bane har yanzu akwai ba kawai da bai fahimta ba to ka cire ka zalunce shi an muku ƙarya kun yi da rabu din in dai haka suka yi to sun ci amana Eh, ya kamata a san da wannan amma ni ina tsammani da wahala sarki musulmi yayi haka sanin tushen da ya fito da sauransu misali amma kuna wasa da addinin ku ɗauka ba komai ba ne shi wanda ke ɗaya addinin baya ɗaga maka inci ƙafa ɗaya kan nashi sai kai ne kullum mai cewa kaza kaza kaza kaza wasa ya alamun lazina zalamu ayyamun kalabin yankalibu bayani na kenan a takaice kan wannan in ba ka ba akwai tsokace-tsokace da yawa la'alla kamar da na faɗa lokacin hudu ba Allah ka samu dace za mu tashi hadisi mai lamba mai tan da goma sha shida ikra بسم الله الرحمن الرحيم أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثني أبي عدي هذا من كتابه أخبرنا محمد بن المثنى حدثنا ابن أبي عدي من حفظه قال حدثنا محمد بن عمر حدثنا محمد بن عمرو عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت في السحاب فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إن دم الحوض دم أسود يعرف فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة وإذا كان الآخر فتوضئي وصلي wannan hadisi mun karanta irarinsa a baya imamun nasa'i sai da ya fidda wannan hadisi a wuri kusan guda ashirin a cikin sunan عرفتم حديث محمد بن المثنى حدثنا ابن أبي عدي قال هذا من كتابي أخبرنا محمد بن المثنى حدثنا ابن أبي عدي من حفظي قال حدث من حفظي من كتابي سنونا مكا أقوم لما أكوي حفظ قمطر بحفظ الصدر sakan ce dole daga cikin eh, sharuɗan karɓan hadisi gun mutum wanda yake ingantacce zamanto hafiz mutqin an gane ko ya zamanto yana da hadda mai kwari shine awwalu hasahi wa matasal isnaduhu wa lam yashadha aw la yarwi adlan dabitun dabiti ad-dabt dabtan akwai dabt qimatr da dabt sadr wato mutun yace daga littafi na na karanta kaza shine hifzul kitab kenan yadisu min kitabi wani kuma zakakurin baya bukatan kallon littafi daga hadda yau da gobe hadda takan yi rauni kamar hisham ibn urwa suka ce lamma kabira da'ufa hifzuhu hisham gashi kuma sun ce kana baharul la tukaddiruhu dila'u wajen kwarin hadda kogi ne da ainihin guga ba su bata shi ji azhabi lakin lokacin da girma riske shi haddata sai dai lam yahtalit bai kasance mukhtalit ba suka ce ihtalata bi akhara banda shi an gane ko shi yasa amma abin da aka rubuta fa ko da shekaru sun zo in ka dauka sai ka ce ga abin da rubuta fiye da shekara 30 mahfuz saboda ma kutiba qarra wa ma hafiza farq to sai ga maka ɗayan daga littafin sa ne ɗayan kuma daga haddan shi yace haddathana muhammad ibn amru an ibn shihab an urwa urwa ibn zubayr shi kuma daga uwar muminina na Aisha Allah ya kara mata yadda anna Fatimata binta Abi Qubaysh kanat tustaha Fatima yar Abi Qubaysh ta kasance tana yawan zudda jini tustaha mun yi bayani mana istihada a baya haka ne faqala laha rasulullah sai mun zalla ce da ita inna damal hayd damun aswad ai jini ne me muka ce ku tuna fassara damun aswad mai muka fasara aswad mai duhu don an taɓa samun jini baki amma ai san abin da ake nufi mai duhu araftun inna damal haidi damun aswad yu'rafu ko ya arifu a wata ruwaya mafi shahara yu'rafu ai an san shi fa idza kana zalika fa amsiki anis salat shi sa nake ganin mun fi karanta wannan satin da ya wuce hannu ce wata ruwaya ta zo da ya arifu ko akwai oh akwai yurafin a baya to jamil jamil jini ne wanda yurafu ainihin an san shi fa idza kana zalika in har haka din ne hailantu fa amsiki haka ne ai tawaqqafi kin ki tsaya ki kame gabarin sallah wa idza kana al in ko dayan ne jini istihada kenan fatawaddi ki alwala wasalli ki kuma yi sallah alwala li kulli salatin wannan hadisi tabbatacce ne
قال أبو عبد الرحمن قد روى هذا الحديث غير واحد لم يذكر أحد منهم ما ذكره ابن أبي عدي والله تعالى أعلم wannan sharhin al-Imam an-Nasa'i ne kuma na'am أخبرنا يحيى بن حبيب بن العربي قال حدثنا حماد وهو ابن زيد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قال استجيبت فاطمة بنت أبي حبيش فسألت النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل فقالت، وسلم يا عليه رسول الله إني أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم عليه إنما ذلك عرق وليست بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك عنك أثر الدم وتوضئي فإنما ذلك عرق وليست بالحيضة قيل له فالغسل قال ذلك لا يشك فيه أحد la yashku fihi أحد wannan hadisi mazaje nawa ne ciki
يرمي
shin idan kuka fice yani isnadi suna'i thulathi ruba'i khumasi sudasi suba'i thumani kaza kaza kaza أمم.
kuna kirga hadda sahabi ne حسن to inda hadda sahabi ne ba ruba'i bane ما في khumasi ne isnadi ne khumasi mabiyarci dalili akwai yahya ibn habib أمم.
ibn arabi al-harisi abu zakariya ya rasu shekara ta maitan da tala- da arba'in da hudu imamun nisa ya ce fiƙatun ma'amun an wuce wurin na biyu hamadu ibn zaid ibn dirham al-azadi al-jahadami al-ish ana kiransa abu ismail ya rasu a shekara ta 169 an tambayi al'imamu ya ha'i ibn ma'id malamin nan mudakik abu zakariya abokin ahmad ibn hanbalin shaibani aka ce da shi hamadu ibn salamata a habbu ilaika am hamad ibn zaid muna da hamadai guda biyu hamada ne da sufiyana ne suka ce da hamad ibn salama da hamad ɗan zaid wanne ka fi so wa aka tambaya yahya ibn ibn ma'in sai ce da su hamad ibn zaidin ahfazu wa hamad ibn salama thiqatun to wanne ne ba wanne ne ba ya ce eh shi hamad bin zaid shi ne sahibin a wannan ruwaya ko in dai wajen wato tsabar hadda ne rike karatu to ahfazu ya fi kasancewa rumbun tara karatu amma in dai siƙa ne kuma to shi ainihin salama fiƙa to kana fahimtar ibn salama ya zarci hamad a fiƙanci kenan bisa bayani ya ibn na'im sai mu ce la ai bai ce ausaku ba da ya ce huwa ausaku ya fi kasancewa fiƙa to da ka samu damar ka ce akwai mafadala ya fi shi kawai da ya ce wane ya ne ahfazu ko aka yi ce wani kuma fiƙa yawwa kenan mutum zai kasance ausaku ahfazu bai kasance fiƙa ba hamadu bin salama ya girme hamadu bin zaid duka duka shekara shekara bakwai kan dukkaninsu 'yan zamani guda ne wanda ya baka shekara bakwai tsaranka ne waye tsara a gumba washe tsakaninka da wanda ya girma ka da shekara biyu tsaranka ne wanda ya baka shekara ɗaya kun san ma na tsara da hausa wanda ya baka shekara bakwai zuwait tsara a zamani wacce hausa ce wannan kuma sai ka ce eh sun yi zamani guda amma ba tsara ba ne za ka ga a gida ɗaya wa da ya girmi kanin shi da shekara ɗaya ko sai ga ana ana ana wa juna wani irin kallon kallo sai ce ai tsarin shi ne to abinda nake cewa shi Hamadu ibn Salama ya girmi ibn Zaid da shekara bakwai kenan sun yi zamani tare arabtum sannan shi Hamad ibn Zaid ya rasu bayan mutuwar Hamad ibn Salama da shekara biyu ne kawai amma dukkaninsu zika ne suka ce duk inda isnadi ya kai kawo akan hamada ne ba a san wanne ne ba ka da matsala li'anna kullum minhu ma fiqatun kaifa ma dara sanad dara ala fiqa ala jabal min ajbul al ba ka da mushkila kamar sufyan al-thawri da sufyan ibn uyayna arabtum shine mutum na biyu a isnadin wane ne na uku kuma hisham ibn urwa shine Hisham ibn Urwa Urwa ibn Zubair Az-Zubair ibn Al-Awwam ana kiransa Abu Al-Munzir ya rasu a shekara ta 144 araftum wasu sun badi aka shin aka san haka misali Imam Az-Zahabi ya faɗa cikin Al-Kashif yace Hisham ahadul a'lam ai ɗaya daga cikin waɗanda suka ciri tuta a fagen ilimi ne yabo ko suka yabo ne al'imam abu hatimin razi sai ce hisham fiƙatun imamun fil hadith ai amintacce ne ya ciri tuta a fagen ilmul hadith a cikin mizanul itidal fi naqdir rijal na waye az-zahabi sai yake cewa ahadul a'lam ɗaya daga cikin fitattun mutane yace hujjatun imamun walam yakhtalit abada suka ce yayi wannan magana saboda raddi suka ce hisham bai gamu da wato dambarwa a hadda ba kun san akwai da suka ce saboda shekaru har ya rude yara su zo ce ina ayan su ga su kuma gaban shi wannan suna kiransa ikhtala shine senility da turanci kenan senility mutum ya zama sinai Allahu akbar Allah ka kyashe mu da ikhtalat fil umr an gane akan ce ikhtalata bi akhara to malaman hadisi sukan kalli irin wannan mutumin sukan ce kun ruwaito hadisi kafin ya ya gamu da wato cakuduwa ne idza rawaita anadul mukhtalit to sukan bambance tsakanin kafin ya samu ikhtilati kamar misali ibn al-hiya ne misali malami sukan ce hadisansa da ya ruwaito kafin littattafansa su kone ya koma ya haddasa daga haddan shi ya gamu da ikhtiladi ku bambance su to shi az-zahabi yake cewa masu cewa hisham ikhtilata ba gaskiya bane eh gaskiya ne lokacin da ya girma naqasa hifzu to kuma wannan abu ne ومن نؤمنك في الخلق أما اختلاطي أبدا to wannan ya sai nuna maka wani ne hisham ibn wa ibn urwa araftun sannan kuma sai baban shi wani ne baban shi urtu ibn zubair shine urtu ibn zubair ibn al-awwam ibn al-khuwailid ibn asad al-qurashi al-asadi wace ce mahaifiyar shi bari ba kace kika ce ce wace ce asma bintuwa bintu irfa sautar bintu abi bakirin ita ce ma ke shi tana da kirari da ake mata ana ce mata mai zatun nitaƙai zatu an nitaƙai an gane ko kinan kaga jikan sai na abubakar ne kenan ya rasu a shekara ta 94 shi urwa kusan shekarar da aka haifi maliku ya rasu ko ka ce an fi malin da shekara ɗaya urwa ya rasu ya rasu a wannan shekara ne sai akwai ra'ayi wajen guda bakwai akan lokacin rasuwar shi ibn hajar cikin taqrib at-tahdhib yace thiqatun faqihun mashhurun ya kai yabo ko imam az-zuhri yake cewa kana urwatu baharan لا يكدره الدلاء ko la tukaddiruhu dila ai urwa kogin ilimi ne da guga-guga ba sa cakuɗa shi mana kai ta ɗibawa ba za ce an ɗiba har jin suna wari ta kai ga taɓo ba kun gane ma'ana magana shi wannan hadisi imam bukhari ya fitar da shi a wuri guda shida muslim a wuri biyar abu dawuda a wuri tara tirmizi a wuri biyu nasa'i kuma a wuri ɗaiɗaiɗai ashirin da biyar daga ciki wannan da muke ciki mai tan da goma sha bakwai ko yana cikinsu ibn maja wuri hudu kuma sahihul isnad ne araftun to mai hadisin ke cewa kusan sakon da ya zo a baya ne ai cewa nana aisha take cewa nana fatimatu bintu abi hubaishin istuhidat ta yi jinin biki afwan jinin ake cewa jinin cuta jinin haila a jinin wato istihada kai ta tambayi annabi sallallahu alaihi sallama faƙalat sai ta ce ya manzan Allah ni mace ce ustahadu jini bayan kemin لا ينقطع الدم عني فلا أطهر هذا بيان معنى دي تركي باي وأنسى متركي أفأدأ الصلاة تنبر صلى كنا قال سيما زن الله يتي مثلا إنما ذلك إنما ذلك ذلك وذلك مثال يتي ذلك با اسم الإشارة قريت كيسي da ya ce zalika ishara kenan zuwa game shi jinin kawai ai wannan abin da kika gani irkun ne ana kiransa irk mun fassara irk a hausanmu anan muka ce me fashewa jini ko kuma me gocewa jini duk mun faɗi wannan haka ne ko saboda haka ba ainihin jinin haila ba ne inda ma zalika irkun walai sabbil wannan sharhi ne ai ba haila ba ne ƙila lahu sai aka ce da shi falghuslu falghuslu tambaya ce aka ce ya manzala ta dinga yin wanka kenan qala zalika la yashukku fi ahadun ah yawa ke shakka kan wankan mai jinin istihada ba mun faɗa a baya ba yanayin wankan nata madadin ta yi kowane lokaci na'am yawa in ta tara saloli biyu za ta yi wanka sau nawa kenan sabanin kowane lokaci araftum wannan hadisi ne shi ma wanda yake tabbatacce a sahihul isnad to sai abu abdurrahman an-nasa'i sai yake cewa la a'lam na'am ni ban san wani ahsan ni ban san wani ya ambaci wata wadda'i ba in ba hammad ibn zaid ba to ai shi kuma ya ruwaito ne daga wa وقد روى غير واحد عن هشام ولم يذكر فيه وتوقف wasu da yawa sun ruwaito daga hisham dai shine ainihin mai ruwayar hamad ya ruwaito imam al-bukhari cikin fatul bari da yazo sharhi bai ambaci hamad ibn zaid ba nasa'i sai yake cewa hamad shine ya ambaci ki alwala ruwatun daga ainihin wato hisham ba su ambaci haka ba ito amma cikin turuq ya tabbata hamad kuma thiqa ne la yuttaham aina to zamu kira shi me ziyarata thiqa maqbula haka ne ko idan wani gaskiyarsa 80% ne wani kuma gaskiyar shi 85% wani ne fi gaskiya ke madalla sai shi mai 85% ya gaya mana cewa an yi ruwan sama a kundila misali lokacin damina kenan nan ya tsaya shi ya fi gaskiya wanda ke da gaskiya 80% sai ce an yi ruwan sama hadda cida da walƙiya shi wanda ya fi gaskiyar ba shi da wannan ƙarin shi wannan ya ƙara za mu karɓa? sai mu ce wanda ya fi ka gaskiya bai ce an yi ce da walƙiya ba tambayar za mu karɓi wannan ƙarin bayani daga wannan fiƙa ne reliable person za mu karɓa? to shi ne gwari-gwari kenan sai mu ce a to ai fiƙa ne yana da acceptability yana da reliability yana da karɓuwa kasancewar su karɓar mutum to ai ba ƙare ta wancan yayi ba ai shi ya yi ƙari kan abin da inda wancan ya tsaya to me matsalan babu ishkali ai to shi ne sukan ce da shi ƙarin fiƙa akan karɓa to ka ɗauka maganar imamun nasa'i ai kaga ba ya kore bane nasa'i cewa ya dai shi ne wanda ya rawaito sai ka ɗauke shi min ƙabili zai ta fiƙa wa hiya maƙabula wallahu ta'ala a'alama bai tafi hadisi na gaba أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قال قالت فاطمة بنت أبي حبيش يا رسول الله لا أطهر أفأدع الصلاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم عليه إنما ذلك عرق وليست بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي wannan hadisi mazajensa nawa ne shi ma khumasi ne mun ce khumasanci in ka hada da wa sahabi to amma idan hadisi ne ko mawqufi fa sai zama hudu domin ai masdarin hadisin sahabi ne ko ba haka ne to tunda ainin karshen shine wannan sai mu ce to in dai tabi'i ne fa sai mu ce asar ne wannan misali sai ka tsaya wurin to wannan hadisi tunda ya dangata ya dangana zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam rubai ne ko kace khumasi saboda na Aisha tana cikin isnadin waye da waye Utaybah ibn Sa'id cikin littattafan hadisin nan guda hudu da muke da su wanne ne ya fara da Utaybah ibn Sa'id Nasa'i ai mun karanta farko da haddathana ya fara ko da akhbarana ko za ku kuma farko ku yi farar kuma za ku duba ne kummance kummance akhbarana ne akhbarana ne ku duba da kyau kun gani sabanin imam al-bukhari da mai fara haddathana al-humaydi haddathana al-humaydi an gane ko utaybah ibn sa'id shine qutaybah ابن سعيد ابن جميل ابن طريف شيخ مالمي محدثي بابا مالمي wanda ya yi ritaya amma yana baza ilimi a masallacin annabi ku tana min sunan shi mana baban sheik abdurazak dinnan al-musul abbad da ya karanci abu dawa da zalla gaba daya da ya zo yake cewa kalli sunan shi suna karewa da ya ya sa'id jamil tarif kamar turfa ne ta har malami wannan abin yakan ɗin jan hankalinsu kalli mutum sunan shi ya zo sifa ɗaya sa'idu jamilu tarifu da mai sunan ya ƙare ya ya ya ya wannan musadafa ne a raftun shi ne albalakhi mutumin balakh albaghala ne malaminsu ne gaba ɗaya duk cikin alkutubu sita za ka sami sunan shi an gane ya rasu a shekara ta maitan da arba'in daidai imamun da sa'a ce fiƙatun saduƙun ah ba na ke fara ma da shi ba a farkon littafin shi ne mutum na farko a ciki ko? na biyu imamuna malik limamin gidan hijira maliku ibn anas ibn malik ibn abi amir ibn amru ibn al-harif al-asbahi al-himyari al-madani maliku an haife shekara ta nawa? 93 ya bar duniya shekara 179 araftun shi ne mutum na biyu suka ce in an ambaci malamai fa malikunin najam na uku hisham tarjamar ta riga ta gabata yanzu yanzu nan na hudu urwa shi ma bayani ya gabata wannan hadisi imam bukhari ya fitar da shi a wuri biyar muslim wuri uku abu dawo da wuri bakwai da sauransu misali kuma hadisi ne sahihi me ke ce wato saƙon da dai duk muka ji ne a baya na ce da ku na sa'i ya fidda wannan hadisi wuri ɗaiɗaiɗai ashirin da biyar za ka jin kamar duk repetition ne na saƙon to amma me yasa saboda kowanne akwai hikima akwai bambancin lafazi kuma kowanne mazajensu daban ne don kusan malaman hadisi 'yan baiwa ne mutum ne zai baka labari a hanyar zuwa zariya ka bi ta kura wannan labari babu canji to sai dai hanyar da labarin ya zo maka na samu daga limamin masallacin ma'azabin jabal shi kuma daga wani hanyar kura sai na sake samun labarin daga wani daga wani zariya a bi ta kura sai zo maka da hanyoyi nawa amma sako nawa ne to me kwarewar suna da tafannun ba na sai da suka bata lokaci kira shi bata lokaci wajen gano mazajen me dalili saboda a tantance maganar annabi muhammad kar a yi mai ƙarya shi yasa inda za ka ɗauki manhajin malaman hadisi da an daina ƙarya Allah kuwa da an daina ƙarya aikin jarida abinda ake kira tabloid yellow journalism da an daina amma mutum sai faɗi labari kawai don ya karɓi kuɗi abinda suke kira kaci phraseology an yi juyin mulki suka ce aina aka yi halali hatsaniya kawai aka yi farfashikin sai ka ce awo a shaka ne abu misali ya ci kuɗinka amma da ƙarya kuma Allah ya hana ƙarya ya lalazi na aminu taƙullaha wa kuno ma'asadiƙi a ratun sura ka za ku dinga jin maimacin wannan hadisi ka ce to mai hikima hikimar da kyau Allah ƙara mana ganewa yake cewa me ta ce ina yawan jinin istihada ya manzan Allah fala a tsohoro afa'ada'u salata an bar sallah sai manzan Allah ce ta me ina ma zalika irkun walai sabbil haida ai saƙon da ya gabata kenan ai irki ne kawai fa'iza akbalatil haidatu fada'i salata wa iza adbarat fagisili na nauka ke karantawa ne to ina karanta na sha bakwai ne fa'iza za ha ba ƙaduruha idan ƙadarinta mai ƙadarin a a ai bai cewa ƙaduruha ba kintacenta shi ne ƙaduruha ana domin kintace ne yanzu tana jinin haila duk wata misali kwana uku ne sai jini malam ya karye ya ci gaba da taɗaɗowa ba tsayawa non-stop ta ya za ta yi sai ta koma ta kinta ta to dama can dai kwana uku nake sai ta kinta ta kwana uku shine kadar hadin kun gane ko yawwa sai ki lissafin adadin kwanakin da kike yi a da faghsili anki dama wa salli ki wanke jinin ki ci gaba da sallar ki kawai tunda riga ya wuce kenan hadisi na gaba أخبرنا أبو الأشعث قال حدثنا خالد بن الحارث قال سمعت هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن بنت أبي عبيش قالت يا رسول الله إني لا أطهر أفأترك, أفأترك الصلاة قال لا إنما هو عرق قال خالد فيما قرأت عليه وليست بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي
wannan ruwaya na sa'i ya kaɗai ta da fitar da ita shi ma an ka kalli hanyar hadisin abul ash'af khalid ibn al-harith diddai zai kai ga mai ruwaya shine wa hisham ibn urwa shi kuma daga baban shi urtu ibn zubair shi kuma daga nana aisha hanyar kenan Allah ya ƙara mata yadda cewa ‘yar abi hubeshin ta ce ya manzon Allah ni mace ce wadda jini baya yanke min in bar sallah kenan in dakatar sai ce a'a yau ai irki ne wannan fashin ko fasan jini ne khalid ibn al-haris yake cewa yanda na karanta gun malami na walaysa bil haida haka na malami na ya kara min wannan lafazin ga kyawun karin ainihin mazajin da ke ciki kenan shi yana gaya maka eh abinda na jin nan daga malami na ga abin da ya kara min kuma dama haka sauran rayin abin da ka samu fa'iza akbalatul haidatu fada'i salata idan hailaki ta tinkaro to sallah ki bar ta tukun wa iza adbarat idan haila ta ba da baya fagsili an ki dama wa salli ki wanke jini sannan ki je ki sallah bismillah
babu nahyi an irtisalil junub fil ma'i sabuwar magana babi da ke magana kan an hana wanka wankan mai janaba a cikin ruwa bargudu ruwa bargudu an hana wankan janaba a cikin ruwa bargudu menene ruwa bargudu shine ruwa wanda yake stagnant wanda ke tsaye guda shine malamin ke cewa bargudu ma'ana ya bar gudana an gane ko so kana da ruwa mai gudana akwai ruwa mara gudana araftun ruwan dam bargudu ne ko ku a'a mai gudana ne to kenan laifi ne ka yi wankan janaba da ruwan dam mai gudana ne yana bulewa yanzu dam din wasai dam din thomas a dan batta dama-damai da muke da su hanyar bagwai duk suna gudana? madalla suna gudana mana amma ruwan kwazari yana gudana? to ruwan rijiya fa shi yana gudana? yana gudana? kaif ya shek saboda yana ɓuɓɓugowa ne a yi amma ruwa inda yana zaune ne bar gudu to ba a zuwa a yi fitsari a yi baya kuma sannan Allah da shi a yi ai kwaribi ne to shi ne imamun nasa'i ya tarjama babi da ke magana kan cewa an yi hani gabarin yin wankan mai janaba cikin ruwa a da'ime a rakid kenan stagnant bar gudu wanda baya gudu na'am أخبرنا سليمان بن داود والحارث بن مسكين كنتنا الحارث بن مسكين نعم
قراءة عليه وأنا أسمع haka yake cewa واللفظ له عن ابن عن ابن وهب abdullahi kenan عن عمرو بن الحارث عن بكير أن أبا السائب أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب muslim ya fi da wannan hadisi haka ibn maja ah, da sauransu araftun cewa ruwayar alharif ibn iskin kun tuna shi tsakanin shi da wa malamin wane ne malamin annasa'i ne araftun to yake cewa alharif ibn iskin ya faɗa ƙira'atan alaihi wa ana ana karatu ina laɓe ina ji ka dubi dukka subhanallah na'am wallafzu lahu lafazin nashi ne shi kuma daga ibn wahab suna kiransa karamin malik a misra fitaccen malami ne shine suka ce saboda yi ma Allah alkawari saboda ya- ya- ya guji ƙarya yi ma Allah alwashi duk lokacin da ko da kuskure ya ƙarya sai ya ya dora ma kanshi taron dinari kaza ya yanki kuɗi din yace sai na bar ƙarya saboda kada kuɗi na ya tafi kaje maza ko kaga ba ta gangar zai yi ba amma saboda harshen zai subuta ya faɗa mana zai ce to in nayi kuwa wallahi sai na biya kuɗin to sai ce hubbi lidananir mana anil kadhib yanzu kai za ka yi ma Allah wannan alwashin sannan ka cika su da aka malar lokacinsu lokaci ne mai tsadan gaske Allah ka samu yi koyi da su sai yake cewa shi kuma daga amur bin al-harith shi kuma daga bukairin abasaib ya ba shi labari cewa ya ji abu hurairata Allah ya kara mai yarda ya ce manzan Allah ya ce wane ne ya ce manzan Allah ya ce kenan sahabi ne jama'a wane ne sahabi أخبروني واي صحابي عرفوا لنا الصحابي التعريف المتفق عليه وعليكم السلام
wanda ya zama da annabi sallallahu alaihi wa sallam ɗaya kenan imani da shi Mhm.
ya mutu kuma kan haka wannan shi ne suka ce wanda ya zamani da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba zamani kaɗai ba yana mai imani da shi ba shi kaɗai ba ya mutu akan imani to kaga idan ka ce wanda ya zamani da shi to ai mu kaga ba ma ciki kenan dan ba mai zamani da shi to abu lahab ya shigo dan ya zamani to ai bai imani ba sai ka tara zamani da shi da imani to ba imanin kaɗai ba har mutuwa ta same ka fa ibn wahab misali a'udhu billah da ya bar musulunci ba wannan ba astaghfirullah ibn jahsh kai ubaidullah da yaje masar ko yaje misali ainihin abin sham habasha kaga wannan rigar rawanin sahabbantaka ya kubuce gaban shi misali saboda sahabi karka ce wanda ya ga annabi Hmm. suka ce domin ka ce wanda ya gani to ai akwai makafi da suka yi zamani da shi kullum suna lazimtar majalisin shi inda ya gani ne to ba su gan shi ba ka kange su gabar wannan gara basa kenan ba ya ce a basa wata walla an ja a hul to makawai zo mai kuma sahabi ne sai dai ka ce wanda ya zamani da shi yana mai imani kuma ya mutu akan haka ka san adadin sahabbai sahabbai maza da sahabbai mata suwa suka fewa ko shakka babu arabtum to sai yake cewa abu huraira ya ce manzon Allah ya ce la yaghtasil ahadukum la anan lamun nahyi ce ahir kada ɗayanku yayi wanka cikin ruwa bargudu wa huwa junubun alhali yana da janaba janaba ya take zuwa ne a dalilin ainihin buyan kaciya cikin kaciya ko da ba a fidda maniyi ba to wanka ya hau mutum ko kuma bayan ainihin fitar da maniyi wanka ya hau mutum ko kuma a dalilin mafarki mutum ya ga abin da ke faruwa kuma ya tashi ya samu kanshi a jiƙe wanka ya hau mutum amma in dan bacci ne mutum ya mafarki yana kaza kaza jima'i ya tashi ba abin da ya faru babu wanka dan ba abin da ya fito wannan shine mai janaba kana iya samun janaba ka wayi gari kuma da azumi eh janaba daban je ka wanke ta sannan kuma shi kuma azumi azumi nashi hanyar daban araftum to sai ansa suke cewa kada ɗayan ku yayi wanka a cikin ruwa bargudu alhali yana da janaba sai ya ja wanke janaban kenan a bai sani ba lokaci ne to shikenan yan uwa masu daraja za mu tsaya hadisi mai lamba 220 daidai in Allah ya yarda za mu ɗora kan hadisi mai lamba 220 da nawa da shin da nawa to ku saki maimaita addu'ar mu Allahumma Allahumma sallimna min al'uyubi وجنبنا الوقوع في الذنوب وهب لنا أعمالا هي عندك من المرغوب يا علام الغيوب اللهم سلمنا من العيوب من العيوب وجنبنا الوقوع في الذنوب وهب لنا أعمالا هي عندك من المرغوب يا علام الغيوب ويا حدثي تو كرنتا جي آدم لا اللهم سلمنا mhm ya baka faɗi farkon daidai bai ka karanta in ji daidai baka haddace ba ya haddace ku saba da haddace karatu ana yi da kaso da gamawa kawai kafin da zo kan kamalan ina jinka ban sa mina ba a wurin جميل أعمالا هي لك نعم خلاص اقرأ أنا ما جراك أدن قرن تام جناك لألا كلا وسبيل وجنبنا من الذنوب.
نعم
وجنبنا الوقوع في في الذنوب مهم.
وهب لنا أعمالا هي عندك من المرغوب يا علام الغيوب jamil kila wani ci a ya baka ce wa hablana a'malan salihan ba sai muka ce da aka ce minal marhubi isa ba ayyukan da Allah a wurinka abun so ne to yana son abin da yake ba salihi ba ne to mu sake karanta Allahumma sallimna minal uyubi وجنبنا الوقوع في الذنوب وهب لنا أعمالا هي لك من المرغوب يا علام الغيوب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين